الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسب الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد الله تعالى عن قلوب المكتوم وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الفايسي ورد الله تعالى عن قص الأزواج كل الأسقاف فريد دهري على الإبلاغي حاتم الحكمين أبو سعد على إبراهيم ياسر ورد الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي لله شيخ إبراهيم السادات والله أسأل بأن يجعلنا من أهل السداد بجاه رسول الله يوم عشرين دترة غوتا تقص دو جودة شاتبس ميلادية النبي عيسى عليه الصلاة والسلام جيا من سوق الزلزال غدا بيو أي يوم ثلاثين يوم ثلاثين دي غوتا takwas kenan dubu da sha takwas jiya allah ba mu dama mun sauke littattafai guda biyu yau kuma insha Allah za mu karanta waɗansu warkat na shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yi su min aqwalihi ad-durusu wal hikam min ahka min من حكمة الشيخ إبراهيم من أركانه كنا هذه فوائد وحكم عن مولانا الشيخ الإسلام رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين القائل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فإلى أولادي الأعزاء والأدباء الأذكياء مصطفى جي ومصطفى جوب وغيرهما من من الأولاد والإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يليه الإعلام أيدكم لمولاي النسري مدى العيان أني أريد أن أبين لكم نبذة من كلام الشيخ الطريق ومعدن التحديث مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه بما ينفعكم في محاضرتكم الدينية مما يتعلق بفرائض الخمس wanda ya rubuta wannan shine shehu murke ya rubuta wa ɗansa mustapha gay da mustapha george da sauran ilimin wanda za mu amfanu da irin abin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an ya yi na da hikam akan fara'ilul hamsi me ma'anan fara'ilul hamsi وقال شو رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى أمرنا بما ينفعنا وبنجي يا هولي مد أبن ذي أنفعني وحرم علينا ما يضرنا الله دون أبن ذا ذي أنفعني الله يا حلال تامنا دون أبن ذي تشدم الله يا حرام تامنا وانا هكا أبو ميكي دون أبن ذا كجي الله يتي مكا حراما نتو أبن ذي تشدم duk wani abin da ka je Allah ya maka halal ne abin zai amfane ka ne wannan haka Allah ya yi mana da kuma duk wani abin da ka ji Allah ya haramta to aksari kai kanka ba ka san abu idan ka taba to insha Allah kai ma sai ka shiga cikin garari wa awwal rukunin fi dini kalimatu tauhid farko rukunin cikin addini shine kalmar tauhidi shine Allah yake cewa faskuruni azkurkum ku ambace nan ambace ku ولو كان هذا لكاتم في مناكب الذكر da wannan kawai shine shine zikiri shike na ya ishe mu ka mace Allah Allah ya bace ka ya ishe ka duk kusanci da an samu kina duk lokacin da kace la ilaha illallah Allah zai ce zakara ni fulani idan kai a cikin zuciyanka ubangiji zai daga shi sai shi idan kai a cikin jama'a kamar haka Allah zai a cikin mala'ikun da suka fara haka kaga wannan kafa bil mar'i sharafan man kana zakiran duk mai ambatan Allah to wannan ya ishe shi ɗaukaka a wani tauhidi sulasa ƙasa ne tauhidi yana da siffa guda uku ne na farko tauhidin zati akwai tauhidi na zati kadai ta ubangiji a zati shine kul ka gaya masu huwallahu ahad Allah shi kadai ne wannan shi ake kira tauhidin zatiya akwai tauhidin sifati laysa ka mislihi shay'un laysa ka mislihi shay'un wannan daga an faɗa maka haka an faɗa maka abu kamar sifa kenan saboda haka ba a shabbahanta Allah da mutum akwai tauhidul af'ali la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'aluna ba a tambayan Allah dan ne kai kaza amma Allah shi ne tambaye kowa eh domin Allah ya ce misali Allah ya shigar da Fir'auna aljanna me ya cuce ka da shi ba abin da Allah ya cuce ka da shi Allah ya shigar da duk wanda ya ga dama ya ce kowa shiga aljanna waye ne ce dan me Allah ya haka la yasalu amma ya faru wa musaluna shi yayi wannan shi sune tauhidai a wajen mu ɗan arika tauhidin tauhidin zati tauhidin sifati tauhidin af'ali kowanne ga shi nan kare shi Ibrahim radiyallahu anhu sai shi ya ce inna la ilaha illallah faɗan kalmar la ilaha illallah laha maratibu tana da martabobi faɗan la ilaha illallah ba la ilaha illallah bakina shi ke bakinka ba ba shi ke bakinka ba shi ke bakinka ba shi ke bakinka ba ba shi ke bakinka ba yana da yana da maratib ne salasa zai iya yiwa mu haku akan la ilaha illallah a matsayin mu na ilimi in mun kai miliyan ne iri daya amma wanda suke sama da mu ba haka bane wanda suke sama da mu kuma ba haka bane amma kuma ita ce la ilaha illallah wannan zai ba mu ka fahimci irin manufa na sufanci yadda zai ja kai kai ka wajen Allah kuma babu wani algush babu wani gishu babu wani abu wanda zai zama illa a cikin tafiyar al-martabatul am akwai martaba na kowa da kowa na faɗan la ilaha illallah domin akwai zikirul lisani akwai zikirul qalbi akwai martabatul khassa martaba na biyu kenan akwai kuma martabatul khassatul khassa martabatul amma in ka ce martaba na amma shine la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa wannan martaba ne na ammawa martabatin khassa ko la ilaha illa Allah jannin yana zama a martabatin amma martabatin khassa tana la ilaha illa anta la ilaha illa anta annabi Yunusa alaihi salatu wassalam kenan وحاسة الخاصة شنو لا إله إلا أنا وهذا هو لب اللب شنو النبي موسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأبدني وأقيم الصلاة للذكرى يا فتو أحرشا النبي موسى وانت يا فتو أحرشا النبي يونس بن متى haka ne ko to yana zuwa ne a maratib daban-daban amma kuma kowanne yana zama a kujerar da ake so ya zauna waka da shi ibrahim shi ibrahim ya ce wala ya ku kishiru dini haddu muhibbina bali lubbu lubbun lubbi ma ba ƙa'i wala ya ku kishiru dini haddu muhibbina rabon masoyanmu baya zama kishirun wato kamar bawon da ke jikin itace masoyina baya zama kamar haka a yana zama bajin lubbu-lubbun lubbi shi mai ne gyada sunanta gyada amma tana da bawo karan farko to shi ne kishiru ya ce masoyina wanda ya tafi a kan tafiyata ba zai zama haka cikin addini ba ya ce a balin lubbi-lubbi mahadu a fa'i kyautan da aka yi min sai an zamo tatacce ba ka zamo gishiru ba ai gyada a dunkule haka da bawonsa ana ce masa gyada in an cire shi akwai wani jan bawo shi ma ana ce masa gyada ko in yana haɗe ba a rabawa sannan kuma akwai ƙwayen gyaɗan to kuma akwai man gyaɗan to man gyaɗan shine lubbin lubbi to namu masoyinmu to haka yake zama cikin sanin Allah ma'azuwa tsayi kyautan da Allah ya bamu tsantsa kenan almajiran ɗarikan tijaniya haka suke tafiya wa tafsirul ma'ani salasa an sheikh islam wannan la ilaha illa huwa ko la ilaha illa anta ko la ilaha illa ana bari mu ji ma'anar a wajen shehu ibrahim ce la ilaha illa huwa ma'anaha la ma'budun bi haqqin siwahu babu wanda ake bautawa da gaskiya in ba Allah ba la ilaha illa anta ma'ana la maqsudun bi haqqin siwahu babu wani abun nufi da gaskiya ba Allah ba kaga bauta manufa la ilaha illa ana bi ma'ana la mawjudun bi haqqin siwahu kaga akwai bambanci wancan la ma'budun wannan la maqsudun wannan lamu wujudu kaga ba zai zama dai ba to wancan amu ne hasu hasul hasu kuma kowanne ya dauki abin da ya dauka la ma'budun bi ma'ana la ilaha illa Allah la maqsudun bi ma'ana la ilaha illa anta ne la mawjudun bi ma'ana la ilaha illa ana shine komai ya fita kenan komai ya fita kenan saboda in ka zo wannan muhallin to an kai muhallin da kowa ya gane kuma me ake nufi dai a nan gurin to idan mutum bai bi sufanci ba ba zai gane ma'anan sufaye ba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce afdalu ma qultu ana wannan jiyuna min qabli la ilaha illa Allah yayin abin da na faɗa da ni da annabawa da suka wuce ni la ilaha illa Allah wa man qala ha marratan wahidatan fil umri har da min da'irati shaqawati ila da'irati sa'adati duk wanda ya faɗi so ɗaya a rayuwarsa ai jamin faɗa ko wanda yace ko kai salati ɗaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fita daga wani ka'ida ka koma an ka ba da ka'idan da Allah yake nema a wajenka guda ɗaya to haka la ilaha illa in ka faɗa so ɗaya ka fita daga da'iratu shaqawati ka koma da'iratu sa'adati kana faɗanta ثم خرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام mutum ya fita daga da'ira na kafirci zuwa da'iran musulunci shakawa ba dole shi kafiri ne kawai ke samun shakawa ba a shakawa dan musulmi yana shiga wuta ko yawo ya ke ɗanɗana to la ila illa tana hana ka dawo cikin sa'ada kuma mutum ya ta hana shi gabanin ka ce la ila illa a ce maka hayar nan kana kafiri a babu balle mai faɗan la ila illa kullum a ce masa kafiri wannan shirme ne a rukunin sani rukuni na biyu fi fara'ilin salati sun farallan sallah wa qala ta'ala ubangiji ya ce wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi fahima kalamun lahi mazalla shi kowa fahimtar maganar Allah wa lidhalika bayyana lana saboda haka manzo Allah ya bayyana mana kaifa nusalli ya za mu yi sallah wa ayyana kullu salatin bi waqtiha manzo Allah shi nuna wa kowa lokacin da ya kamata ya yi sallah وركوعها بركوعها وسجودها بسجودها وتشهد بالتحية والتسليم بالسلمة والكلمات التي نقرأها حين التشهد ده كلمة من دام فلا لوقت الله مجهية والكلمات التي نحتر بصلاتنا ده كلمة من دام تكسلم السلام عليكم دعوة جمع زالة حساب الحمد لله yeah. وقال shehu radiyallahu ta'ala nu shoban yace innal halaika halittu ga baki daya ala salasati a ƙasa ne kashi uku suka rabu man dama qa'imun man dama qa'iman akwai daga cikin halitta wanda a tsaye suke da'ima kala shijari kaman bishiyoyi wa man dama raki'an akwai a cikin halittu wanda a ruku suke su kuma kaddawa ne kamar dabbobi wa man da masajidan akwai wanda kuma suke kwanci suka yi sujada kattura bi kamar ƙasa wai za su sujada haka ne ko? haka ne ba wani musulmi shi mai sallah idza qama fi salatihi idan ya tashi zai yi sallah fallahu yastabu lahu tazyihul ashjar kana tsaye to duk tazihin duk duk abin da yake tsaye bishiyoyi da suke tsaye ga baki da Allah zai rubuta maka ladan tazihin su lokacin da kace Allahu akbar domin kuna aiki iri daya wai da raka idan kai ruku tazbihud dawa in kana ruku'i duk tasbihin dabbobin da suke a ruku'u haka ba halin tashi iyakan su kenan da Allah ya so za a rubuta maka ladan yawan su ga baki ɗaya na tasbihin su wai za su jada idan kai sujudi a ƙasa za a rubuta maka tasbihin ƙasa dan adam shi ya samu wannan dan adam shi ya samu wannan qala ta'ala ubangiji ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabi bihamdihi sai yana tasbihi wa ubangijinsa walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai kai ne baka bayyana tasbihin ba to wannan tasbihin kai an baka kayan aikin su su ba sa irin aikin ka saboda haka ba yi dan adam dan ya shiga wuta ba eh sufanci yadda yake warware abu kenan ɗaya bayan ɗaya kowanne abu ka gane kowanne ga mahallinsa نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكي الصلاة إماد الدين صلى الشين جنشك الدين من أقامها دون يسير إيتا فقد أقام الدين يا سيد الدين كاغا أي صلى كوي أركا دي كاسمو إبادا حلتا غبا كده ko kaga kiyashi ma dabba ne eh haka ne kaga maciji shi daidai ke da ƙasa a kwance yake tafiya da duk tasbihinka duk tasbihinsu kana samun ladansu Allah Allah kenan wa man hadamaha wanda ya rusa faqad hadama dina ya rusa addini gabaki daya wa awwalu man yuktash min al-abd as-salat farkon abin da za a yi bincike akan bawa a ranar tashin kiyama akan sallah ne iza salahal kullu in ta gyaru komi ya gyaru wai za ka sadar fasadar kullu in ta ɓaci kuma komi ya ɓaci wa rukunin salisatu rukuni na uku a saun azumi ƙala ta'ala ubangiji ya ce ku ci ba alaikum siyamu kama ku ci ba alladina min qablikum la'allakum tattaqun an rubuta muku azumi kamar yadda aka rubuta wanda suka suke gaban ku la'allakum tattaquna ko kwa ji tsoron Allah shi azumi matsalabinsa tsoron Allah ne wa taqwa miftahu kullu matsalabin lil abdi shi tsoron Allah na shine mabudin duk abun nema a wajen bawa eh tsoron Allah shine mabudin abu duk abun nema a wajen Allah wal insanu shi mutum imma an yuhibba an yadkhulul janna ko ya so ya shiga aljanna ko kala ta'ala to Allah ya ce uiddat aljanna amma tanadi ne lil muttaqin daga wanda yake tsoron Allah aw li ilmi shi mutum ko ya so ya samu ilimi kala ta'ala Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku Allah aw rizqa ko mutum ya ce yana son arziki ƙala ta'ala ubangiji ya ce wa man yattaqi Allah wanda ya tsoron Allah ya ja'al lahu makharajan Allah zai azabta shi ya ja'al lahu makharajan Allah zai ba shi mafita wa yarzuqu ya azabta shi min haythu la yahtasib ta inda baya zato aw tasir umuri ko mutum ya so Allah ya sare masa lamarinsa gaba kida ƙala ta'ala ubangiji ya ce wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya tsoron Allah Allah zai ba shi mafita cikin al'amarinsa awin najati min al'adai ko abokan gaba su damu mutum yana neman tsira Allah ya ce ko in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaydum shay'an in ku kai hakuri kuka ji tsoron Allah duk makirci mai makirci ba da zai awin najati min an-nari ko mutum ya nemi tsira daga barin wuta قال تعالى الله يتي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنسيا لا تيرتر da kai ko kuma a alwilayat mutun ya nemi daukaka na wilaya qala ta'ala Allah yace inna awliya'u ila almuttaquna waye waliyan Allah almuttaquna masu tsoron Allah aw ma allahi ko kuma ka kasance kana tare da Allah dole ka zamo ɗayan biyu din nan ko aljanna ko neman ilimi ko neman arziki ko ko ayi maka tafsirul umuri ko ka tsira daga abokan gaba ko ka tsira daga barin shiga wuta ko kuma ka nemi wulaya ko ka zamo kana tare da Allah ba haka bane to shi kenan inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun kenan wannan su ne takawa ashe altakawa huwa silahul akawa ashe tsoron Allah shine ainihin kayan yaki mafi karfi mafi girma Allah ya ba mu Allah shi Ibrahim radiyallahu anhu shi Ibrahim ya ce al insanu idza amartahu bi shay'in fa'alahu ahadan qablahu yakuna sahlan alayhi wa ajal dhalika qala ta'ala yace al-insanu shi mutum idza amartahu bi shay'in idan ka hore shi da wani abu fa'alahu ahadan qablahu idan wani yayi kafin shi ya kuna salan alaihi ya samu sauki a ce ka kirkire abin da babu a shi tashi hankali ko wayanci akwai wani sarki wanda ya sa duk ya'ya suka karkashe iyayensu to sai wani yara daga ciki wasu sai ubangi ce ni ku koyi ni ku ce kun kashe ni eh kar ku bari zai muku tsiya ne daga baya sai to babu da shi sai suka koyi suka ce an kashe to sai sarkin sai ya ce musu yana son a yi masa gini ne a sama haka a masa gini a sama sai ba su to da suka zo ya ce ya kuka yi da shi ke ga abin da ya ce ya ce ku je ku ce masa to ya shata muku gurin da za a yi a sama da suka zo suka gaya masa sai gani a wani tsoho a koyi ba da ba su da wannan hankali to kaga ashe kenan ta kadimi ya ta akhiri ne ba dan jinkirinsa yana da wannan hankalin ba to da ba a samu kuma wannan tafakkurin ba domin tunaninsu ba zai kai hakan ba sai da su shiga imuwa wanda ba yadda za su yi to a kullum duk abin da aka ce wani ya riga da kaga yanzu ya bar mana ilimi akwai wanda ya zo da wannan abu a saboda fikirar ta riga ta zo to ashe duk wani abin da aka ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ku bincika ya aka suka yi ya aka suka yi za ku samu sauki amma ku ne farkon creating ta ya fita shi hankali dai na za fara eh wannan shi ne ولأن ذلك قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا wanda ya wata ramadana ajin wata ramadana da imani da neman lada bukira lahu ma ta kadar min dambi an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubinsa wa ma talibna bi aqdar min al maghfirati ba nemo wani ba mu nemo wani abu ba wanda yafi Allah ya mana gafara wa haza kakin fi manaqib as-sawm to a ce an kai azumi Allah zai maka gafara ya ishe ka can kuwa makamin zikiri kuwa ka kira Allah ya kira ka ya ishe mu eh ka kira Allah ka ce la ilaha illallah ya ce zakara ni harisu ya ishe mu wannan kuma ka yi azumi a ce Allah ya maka gafara ya ishe mu an wanke mu to kaga natija yadda su sufanci suke bude abu su watsa shi kan da baki ɗaya komai su fito da shi suna maka natijan kenan wa rukunin rane rukuni na uku na hudu a zakati zakka ta'ala ta'ala ubangiji ya ce uz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum kenan ubangiji ya ce uz min amwalihim sadaqatun ku riki dukiyarsu sadaka ta ɗahirhum za ta ɗahirhum za ta tsarkake su wasu zakiyar za ta tsarkake su biya wa salli alaihim kuma kai sallah kai salati gare su a tatsayir min az-zunubi aw tazkiyati abin da ake nufi tsarki daga zunubi ko kuma tsarkaka wa salatu rasulullahi da sallar man salatu man Allah sallallahu alaihi wasallam alaina takfi fi munajibul zakati mu yi mu yi mu yi zakka manzo Allah ya mana salati ko ya ishe kaga maratib idan kai sallah in kai azumi ga abin da za a baka in kai sallah ga abin da za a baka a sallah in kai sallah ya ishe ka a baka ladan dukkan alam tasbihin alam a raka'an ka daya ai wannan ya isa mutum ya yi ibada ya isa zakatin idan ka ce la ilaha illallah ya ishe ka Allah ya kira sunanka ka kai kamar yanzu ko kana kiran wayan shugaban kasa ce wane ai ka san ka kai a ka kai eh a nan misali kenan cikin halitta adanal adanal bari'a ko gwamnati ne da ka kyashe cewa ne a yanayin kasan a iya level din da kuke kai ya ta ashe hakun saba haka ko saboda ya fi karfin irin tunaninsa ya zamo kowa da kowa haka in aka kira mutum kowa an san cewa ko dogon sabo an daɗe ana tare kenan to yaya Allah ka ce la ilaha illallah ya ce maka harisu eh sannan kuma ka zo ka ce ka zo ka koma ta bangaren a sallah ka yi sallah a ce duk an baka lada duk an baka lada kulla shay'in sannan a zo a ce ka zo ka yi azumi an baka an yanke maka zunubi sannan a zo a ce ka ba da zakka manzo Allah ya maka salati ai a to wannan ai an gama saboda haka tafi manajibu zakati qala ta'ala wa atu zakata ka ba da zakka faqat haisu rasulullahi alaihi salatu wassalam huwa alladhi fahima kalam Allah manzo Allah shine ya fahimci maganar Allah suma bayyana lana kaifa nuzakki sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yaya za mu yi mai zakka wa bayyana qadarul nisa ya bayyana mana misali fi kulli sentin min aszafi zakati kowanne zakan gero zakan dawa zakan masara zakan kudi zakan warku zakan zahabu zakan duk manzo Allah ya nuna kowanne gashi-gashi har ma ya ce zakkan da za ku yi ma in za ku yi aikin da kanku ne ba Allah ne shayar da kuruwa ba ku kai kukuwar ruwan da yadda za a raba in kun raba zakkan kun kun cire zakkan kashi goma ku ɗauki kashi ɗaya ku raba shi biyu kun yi wahala ku ɗauki rabi ku ba da biyar duk sai da annabi ya nuna وقد إخراج والله تبارك وتعالى هو الذي تولى بيان من يليق بالزكاة الله شيء ban ci lamarin wanda ya ko ya race da zakka bi kauli ta'ala innama sadaqatu sayki lil fuqara'i wal musaki ila wa rukunul khamis rukuni na biyar al hajj shine hajj qala ta'ala ubangiji ya ce ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال مولانا شيخ الاسلام على ابراهيم رضي الله عنه يجي والمسلمون حيث ما كانوا دم مسلمai duk inda suke lamma amarahum Allah bi tawajjuh ila Ka'aba lokacin da ubangiji ya hore su da fuskanta zuwa Ka'aba fi kulli yawmin hamsa marratin a kowane rana sau biyar muddatu umrina har tsawon rayuwarmu walau lam yakun fil hajji sawabul lahi min jihatul himmat faqat da ba mu da wani abu walau lam yakun fi hajji sawabul lahi da zuwa aikin hajji mu ba mu da wani sakamako na Allah min jihatul himmat daga fuskar himma faqat yan baji da kullu muslimin ay khadij min baladi ila al makkah al mukarrama ya kamata musulmi ya fita ya je maka liya alama dan ya sani da ayi shayin na tawajjau ilai hamsa maratin ne muke kallo su biyar din nan kullum tunda Allah ya ce mu kalli nan gurin to inda ba ba wani aikin haji da aka ce mu je mu yi to ya kamata wata ranka ce ya kamata a bude mu ga me muke kallo din nan kullum eh ina ne muke sa ido eh haka ne fi kullum wa yarahu bi ainihi wala siyama til hajji hususiyatan balle cikin haji ma hususi Allah tun jadu illa fi arba'ati arkanin islam sadiqa ba a samu ko ba a samun aikin haji a kowane rukuni duk duniya ce wannan guda uku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل يأتي من حج wanda ya haji falan yarfus walan yafsuq raja'a min dhunubi kalima waladat ummu wanda yayi aikin haji bai yi ashar ba bai yi fasikanci ba ya koma daga ya koma daga barin zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yanzu duniya ba komai tare da shi wajidu susiya wannan hajji la tujadu illa fil hajj ba a samu sai a hajji ma ana al-arkanul arba dakhilun fil hajj tare da duk waɗannan rukunan guda hudu suna cikin hajji a rukunin awwal at-tauhid akwai tauhidi cikin rukunin farko ko wal muharram idza harama al-hajja shi bai harami idan ya harami da haji awwalu ma yaqulu abin da yace labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik kaga kaga tauhidi ya shiga fa idza dakala tauhid bil haji fa idan a wannan lokacin da kala tauhid bil haji tauhidi ya shiga cikin haji a rukunin sani na biyu as-salatu yin salati wa manzalla wa salatu yin salati yin sallah kai wa salatu hiya qasdul ka'aba shi sallah shine manufan ka fuskanci Ka'aba lil ibadati ga ibada wal hajj harij min baladi ila al ka'bati lil ibadati to mai zuwa aikin hajji ya tashi ne ma ya tafi garin gaba ki dai dan yi ibadar a can ko idza idza da kalta salata bil hajj idza da kalta salata bil hajj ka shigar da sallah cikin hajji kenan haka ne ko sai ce arkunu salisu as-sawm والصوم هو الامساك عن الشهوات abin ake nufi da saum shine kamewa ga barin sha'awa ba da qulul fajr ila ghurub ash-shams bayan hudu al-fajr zuwa faduwar rana wal hajj yana a harama lil hajj lokacin da alhaji yayi harama da aikin haji amsaka an jami'i shahawati ya kame dukkan sha'awarsa hatta ta halala min al-ihram sai ya fita daga harami idan idan dakhala saum fil hajj kasan ba a yadda mutum ya kusanci iyalinsa sai ya zama hallali ma'ana ka yi gama aiki ka shiga aiki ka kame gaba da sha'awanka musamman na mata babu ka tafi minan ka tafi arfa ka tsaya ka dawo muzdalifa ka kwan ka wayi gari a minan ka yi jamratul ula ka runtuma ka shiga ɗakin kaba ka yi ɗawafin ifada sannan ka yi min sa'i ka yi safa da marwa ka dawo ka yi yanka aski gashin kanka ka yi suka to ka zama hallali to wannan lokacin kaga ba ka ba matarka ai azumi ba ka ba matarka ai ka kame gabanin wannan sha'awa sai ka yi askin tukuna ka zama hallali matar ta halatta gare ka ma'ana rana ta faɗi rana ta faɗi Allah malamai Allah sha kamsu alƙairi a rukunin raji a zakka rukuni na wuri zakka waye ikhraj juz'un min al-mali shine mutum ya fitar da yanki daga cikin dukiya wa in faqi da ce da shi fi sabilillah saboda daukar karman Allah lil fuqara wal musakin ka ba wa fakirai da musakai wal hajj shi al hajj man min talab al jawaz safari daga neman biza zai ba da kuɗi ko allazi da fa'a fil jawaz zai ba da kuɗin tafiya wa ujratu da'ira zai ba da kuɗin jirgi wa sadaka fil masakin bil haramain zai kuma sadaka wa masakai a can wa hadiyatu sururi zai kuma hadiya na wa yan uwa ila laikwar wajen dawa idza raja'a min al hajj in ya daga hajji wa kullu hadha al mal dukkan wannan dukiyar an faka fi sabilillah ya ce da saboda zatin Allah ne to idan دخلت الزكاة في الحج زكاة ما تشغل شيء الحج والله بنتو فإنت ونا والله بنتو فإنت ونا سيو أبدا لا فإنت duk ibadar na cikin sallar ban fahimci duk aikin hajji shi ma eh ban fahimta wancan na fahimta to shi ilimi kawai a neme shi kuma na karanta shi ba ya fi so amma wallahi ban fahimta abinda na sani sallah a cikin sallah a kawai a shaɗa Allah ilaha illallah kaga akwai tauhidi ko sannan kuma akwai azumi kaga mai sallah ba ya ci ba ya sha sannan akwai hajji shine kiyamun nan tsayuwar arfa ne shine hajji da baki ɗaya shine abin da ba a rama shi eh tsayuwar arfa ka san baka je ba dole sai ka sake haji to wannan shine tsayuwa ruku'i da dawowa shine safa da marwa eh tsarki shine zakka eh shine alwala da wani ni iya nan na sani amma Allah ban san hajji mata ta aro ta juya ba Allah
Hai, Allah Allah ka ba mu ilimi albarka amin wato shi ilimi da'iman idan ka ba da shi Allah zai ƙara maka idan ka riƙe shi Allah ya barka da kayan shi. amma duk lokacin da kake da nufin ba da shi to shi kuma Allah zai ƙara buɗa maka da shi Allah ya samu dace amin saboda Allah wa baki rukunin hajj alhajj wa anta lil hajj rukuni na gaban shi ne hajji to kuma kai kana wajen aikin hajji shi kenan saboda haka ya shiga kenan li'ajli ma zakarna wajen alhaji ajirin susiya saboda haka abin da muka faɗa hajji ya shafi wannan susiya in ka halar bayanin shi manafi'il fara'id mun cika maganar hajji bayanin manafi'il fara'id hamsa kanat haji an maulana umar shi a shafi ibrahim wani shi ibrahim ne ya fito da shi haka shine abu guda biyar din da zai faɗa to mafhum haula samun hukumin shar'i to kuma Allah mafhumin hukunci a ƙasa hukumin shari'a yadda Allah ya rarraba hukuncin shari'a yawan Allah ya kuna na karau inda inda Maulana Sheikh Ibrahim cewa murge yake cewa wata rana muna karatu a wajen Sheikh Ibrahim muna karanta Murshidul Ma'in sunan littafin ila qawli a ƙasa hukumin shari'a hamsatun tarum farlun wa nadamun karahatun muharamun wannan gurin a ƙasa hukumin shari'a kashe-kashen hukuncin shari'a hamsatun guda biyar ne taron wanda ake nufi faradun nadabun karahatun wa haramun ƙala ƙasar mahaibin ashir ibn ashir ya rarraba ta wa ana amsiluhu lakum fi duniya yace to yadda dan ashir ya raba shi ne kuma bari mu nuna muku ita a duniya wayannan raba-raba ji shehu ibrahim bari mu nuna muku ita da take a duniya hatta tafhamuna hadan ku fahimce ta inna duniya mislu baladin ita duniya gabaki daya kaman gari ne sakana fi almuslimuna wal kuffar wanda suke zaune a cikin duniyar nan wannan garin akwai musulmai akwai kafirai haka ne wal kullu minhum darani kowanne yana da gida biyu musulmi yana da gida biyu kafiri ma yana da gida biyu amma darul muslimina gidan musulmai falfara'idu wal mandubat shine farilla da mandu abin da aka aka yadda kai farilla da mandu an yadda kai wannan kuma wannan farilla ne wa darul kafir gidan kafiri shine al haram wal makruh abin da aka ki da abin da aka haramta wa mahallu ijtima'ihim gurin da suke haɗuwa kullum al ibaha wurin da aka halatta shine ina aswa kasuwanci da musulmi da kafiri duk da su je kasuwa su haɗu su harkar su eh gidan ɗaya garin su ɗaya amma kowa yana da gida biyu wannan gidan an yadda ka shiga wannan shi kuma gidan an yadda ya shiga wannan zai shiga gida biyu gidan halarci da mubahi wannan kuma gidan haramci da karahiya kuma akwai kasuwanku shi ne kowa ya zama gurin a hannu sai bayan haka ya fito da shi wannan a nan ake gane waye malam eh shi ne ma'anan kudubu kenan kowane abu sai ya fito maka da asalinsa da yadda yake shi ne kowane kudubi zai iya fasaranta kowane ayan ƙur'ani zai fasaranta ya sau ɗari da goma sha ɗaya ma'ana daban-daban daban-daban ba ma'ana ɗaya ba ba irin mu dandankiri ya ibadi bakin ma baka gama ja ba tukunna wai kana neman ka ga shirya da wani Allah ya yi aw dukkan in ka ga dama ka ce kasuwa ka ga dama ka ce shago aw da hir ko kuma sana'a duk sana'a ba wani sana'a da aka halatta maka wanda ba halatta masa ba haka ne ko yadda wajal muslimu wal kafir ana haduwa tsakanin musulmi da kafiri wai za harajal muslimu min al jaizi idan musulmi ya fita daga ja'izi abin da aka halatta masa yarda ila idan dare zai kowa ɗayan gidan biyu ne ko wal kafir kazalika shi ma kafiri idan ya fita daga cikin in ya fita daga cikin gidansa shi ma zai koma ɗayan gida biyu ne wa min al himmati yana daga cikin himma anna kharijuhum min diyari ila diyarina mu fito da su mu dawo da su gidajen mu wa amma al-khuruj min diyarina ila diyarihim fa fadiyatun amma mu mu fita daga gidanmu na halacci mu koma gidan makaruhi da haramu fa fadiyatun za a ji kunya ranar tashin kiyama eh za a ji kunya ranar tashin kiyama sai ce wannan haƙaun da rasul sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai magana mazalla yana cewa qira'atu suratul ikhlas maratan wahidatun ta'dilu sulusul qur'ani ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هاي دي دي ده سلس القران كما كرنت يجي 20 قال شيخ ابراهيم رضي الله عنه شيخ ابراهيم يتي المسلم شي مسلمي اذا مات ان يرسل فله سلس ماله yana da sulusin mali dukiyarsa idza awsa bi aksara min sulusin alwarasatu falahu almanu fi dalika ka gani ko shi musulmi ya mata in ya rasu sai ya kyauta da kudinsa to ya yi kyautan kudi shike nan sai ya rasu to ‘ya'yan sai su duba yana da rai ne ya kyautar sai ce to a yi abin da yake da dama ya iya yi shi ne ɗayan uku cikin dukiyarsa amma sauran bayi da daman yi kyautar dukiyar gabaki daya sai Allah ne nuna masa yana son ya bakin cikiwa ‘ya'yan sai ce ba su yarda ba a ba da su da shi sulusani biyu su raba gadonsu wannan Allah ya ba su ko da bai yi ba ko da bai yi ba wa kala shehu sai shehu da ya ce shehu ba ya ce a salatu salata a ƙasa ne sallah ta kasu kashe uku ne alƙiyamu wa ruku wa sujudu ayyuwa ne da ruku'i da sujudi ka annal insani yusalli salatan kamilatan kai ka ce mutum yana sallah cikakkiyar sallah wai da mata idan ya rasu a dawul lahu surusu salatihi wa wal qiyam to idan mutum ya rasu to shikenan a dawul lahu surus salatihi Allah ya bashi sulusi cikin sallar sa cikin uku wa wal qiyam shine shine tsayuwa wal ajli zalika laysa fi salati janazati ruku' wala sujudi saboda haka idan mutum ya mutu zaka ga babu ku za su juri a ga yake bashi kul wallahu nan nashi kyautar nan da aka bashi ba gane ba sallansa shi ne aka bashi dama yayi an bashi dama in yayi kyauta na dukiya to kyautar sulusi aka bashi ɗaya kashin kashi uku saura biyu ba nashi bane saura biyu ba nashi bane ɗaya Allah ya bashi dama in ka ba da sulfi to kashi biyu ba naka bane wannan kuma sai ka bari sai yadda aka yi da kai to ya sallah take sallah abu uku ne kiyamu ruku'u sujudu tsayuwa ruku'i sujada shine sallah ya yawa to kana mutuwa an baka daya me za maka sulusin nan da aka baka wancan dama ita ce yanzu aka baka saboda ka za zuwa maka sallah a zuwa maka sallah amma ba ruku ba su ji amma eh ba ruku ba su ji Allahu akbar wal wadda aka wani shekh yana daga cikin maganar shehu ibrahim annal ummatan nabi sallallahu alaihi wasallam al'umma mazalla salatu a ƙasa ne su ba su da kashe uku ne fannin zalimun li nafsi wa min muktasib wa min sabiqun bil khairati bi idnillah haka ne ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ce sabiquna sabiqun wanda ya riga ya riga wa muktasiduna wanda ya nufi naji ya tsira wa zalimuna maghfurur lahu wanda ya zalunci kansa an gafarta masa وقال شيخ ابراهيم شيخ ابراهيم يقول اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sabon mazala sun yi sabani fi ma akbarur raja'i wani abu ne mafi girman raja'i kauna fi anna ummata muhammadin tadkhulul jannata da wani dalili ne za a ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi raja'in shiga aljanna qala ba'dhum shayi suka ce kaulu ta'ala fadin Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah zai iya gafarta zunubi baki daya wannan shine wani maganan wani balarabe yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ce in mun mutu za a yi in an mutu za a yi sai Allah ce ka za a tada yace in an tada mu kuma za a yi sai yace to wai bai sai yace Allah sai balarabe ne da ya kawai girgi ba kai ya koma manzo Allah ya ce ya arabiyyu yaya ka gaya mun ka tambaye ni na ba ka amsa kuma ka yi dariya ka biya ka koma ya ce a rasulallahi yanzu in an mutu za ka ce ya tashi manzala ce za tashi ya ce ka ce kuma Allah ne zai yi sabi ya ce ya ce ubangiji da zatinsa shi zai yi sabi ya ce shi ne ya ce shi karan wallahi da annahu gafuru rahim ba wanda zai shiga wuce daga cikin لأنه غفور رحيم saboda shi mai yawan gafara ne ko mai jin kai sai ya jiya da manzo Allah ya ce wallahi fa kiya al arabi wannan balarabin kawai ya gane Allah Allah eh to kaga inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a jami'an ta zai gafarta zunubi baki daya kaga irin magana kenan wasu suka ce to da wannan ayan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai shiga wuta وقال بعضهم sai suka ce a ba wannan ba ne wala saufa yutika rabbuka fasarta Allah zai maka kyauta ya maka kyauta ya maka kyauta sai ka ce ya isa to kyautar da za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amar kyauta amar kyauta ya ce ya isa wata irin kyauta ce ta ka ce wannan kyautar ita ce kyautar da ai annabi Muhammadu bai ba zai yarda ɗaya daga cikin al'umman sai shiga wuta ba har mala'ikan wuta sai ya zai haba ya rasulullahi ba za ka duk irin kristancin nan da waɗansu suka yi ba za ka bar wutan nan ta samu wani abu ba sai suka ce wannan aya wa qala shaw radiyallahu ta'ala anhu sai shaw ya ce akbaru raja'i indahu hadithu rasulullahi yace shi akbaru raja'i indahu a wajensa yace hadithu rasulullahi al-mar'u ma aman ahabba yace duk ya fi wannan almaru ma aman ahabba in dai kana son annabi to kuna tare da shi saboda haka masu son annabi cikin ceto sun fi yawa sai ce la na wali sadu islam la ya da kudin nara abada bai mazala ba zai taba shiga wuta ba da za ka zo shi kai kuma ka shiga wuta ba zai yiwu ba saboda haka kenan kaga kallon a so annabi shine gaskiya zunubin ka kuma wani abu ne amma ka so annabi domin almaku ma mana habba wa kana shi rabbi lawa ne shi ne sake cewa a duniya salatu ayyami duniya kwana uku ne duniya gaba ɗaya kwana uku ne idan ka fakar da tara hayyuban wahidin idan kai tunani ma zaka ga rana ɗaya ne duniya gaba ɗaya idan ma za ismuhu am ne sunan jiya ta wuce kenan ba ta ba haka ne wai za ma a ta isma a gadan in ba ta zo wasu nan ta gobe koya to wacce ce wacce ce duniya wai za a ta isma yau wanda kake ciki ita ce ne ita ce duniya kawai jiya ta wuce gobe ba ta zo ba saboda haka ba ta ka bace ta jiya ma ta wuce ba ta ka bace yau ɗin shi da suke cewa wa malmar'u illa ibn yomi mutum ɗan ranar da yake ciki ne amma fa gobe ya maka kuma zo wata gurna zai kuma ta wuce wa ƙala ta'ala Allah yana cewa wala tansa nasibika min ad-dunya kar ka mance rabonka daga cikin duniya wa nasibuka min ad-dunya islamu yamika rabonka a duniya shine gyaran ranar da kake ciki ka gyara ranar da kake ciki duk aikin da za ka yi na alheri ka yi a ranar da kake ciki karka ce sai gobe ba dole bane ka kai al-insan shi mutum idza ajala fi amal al-ams idan jiya kai kuskure wala rad da gobe walakin Allah ta'ala manna alaina bi amrayni to Allah yayi mana horo ya mana kyauta da abubuwa guda biyu at-tawbatu wan niyyatu salihah jiya kai kuskure ka ce astaghfirullah haka ne ko eh ka ce astaghfirullah ka tuba wani yasu salihati da niyya na gari in gobe ta zo zan yi aiki mai kyau wata wato ya malu timabi shi tuba yana aiki ne cikin abin da ya wuce wani yasu niyya kuma tana yin aiki ne cikin abin da ya zo nan gaba sai aka baka wannan daba guda biyu walau la fadlullahi ba dan fadalan Allah ba la yumkin da wannan bai yi ba an ya amala fiha fima maza mutum ya aiki cikin abin da ya wuce wa lafi na ci ko abin da ya zo fadalan Allah ne ke kama ka haka ne to kun ji irin hikima ma talaku bil hikima wal adad wa masail mustafidatu abin da kuma yana taya da hikima ko da ladabi da nasiha wanda zai bada ma'ana ta'ala ta'ala ubangiji ya ce wa man yutal hikmata duk wanda aka bashi hikima fa kad uce khairan kasira an bashi alkhairi mai yawa wa min al-hikam yana daga cikin hikima qissatu nabi ibrahim alayhi salam shine kisa nabi ibrahim alayhi salam yana kala lokacin da ce rabbi arini kaifa tuya maut ubangiji ka nuna mu yaya kake kake raye mutattu kala sai ubangiji ce masa awalan tumin baka yi imani ba ne kala bala ya ce na yi imani ya ubangiji ila kauli ta'ala suna udu hunna ya ce naka sa'aya har gurin da Allah ya tsamin to kai kira su za su zo maka suna tafiya wa kala maulana shekh ibrahim shi ibrahim ya faɗa a kan wannan radiyallahu a kasa nabi ibrahim a tawis annabi ibrahim ya karbi tawis wal gurab da hankaka wal nasar da annasar ita ce mikiya wadiku da kuma zakara al hikimatu hikima nan idza tabarra da insan min dabi'atayn dabi'atuhunna idan mutum ya kauce daga dabi'a wayannan tsuntsaye guda hudu ya kunu kamilan zai zama cikakken mutum wai kunu waliyan kuma zai iya zama wali wayannan tsuntsaye guda hudu masu illa aka dauko aka kawo misalin da su na farko hubbul zinatu son ado ɗawis walhirs kwaɗayi gurabu hankaka wa hubbul akali son cin abinci a nasaru gaggafa wa hubbul jima'i son jima'i duk shine zakara wayannan ɗabi'a guda hudu in mutum ya kubuta gabaninsu ba abinda ba zai iya yi ba in da ka tsira da wayannan duniya to za ka iya zama wani ado son ci kwaɗayi jima'i an gane? to wa minan hikam yana daga cikin hikima ko sobatun nabi isa alaihi salatu wasu lama talmezi annabi isa ya yi tafiya tare da almajirinsa da shau bani yana cewa annan nabi ya isa alaihissalam annabi isa safar ma talmizin lahu ya yi tafiya tare da almajirinsa sun ta zawada duk salati ta argasarki sai suka tafi a wannan tafiyar sai aka tafi da gurasa guda uku shine abincin hanya lamma a ranar akala lokacin da ya so a ci abincin ƙalin litalmizi sai annabi isa ya ce wa almajirinsa ati bi zadi na kawo mana guzirin ba ta jira jifani sai kawo guda biyu ba ɗaya fasa alahu aina salis ina na uku ala yace ba ra'aikin gwamnan shi ba wa qala yace la ta'rif man akalahu ko baka san wanda ya ci shi ba qala la ban sani ba faƙalar nabi sai annabi isa ya ce la babu laifi summa masha sai suka bi ta wasala ila bahari sai suka zo kan kogi kala lahu a gamir ainaika sai annabi isa ya ce wa almajirin rufe idanka faga maza sai rufe suma kala sai ce ita ainaika buɗe idanka wafata sai buɗe wa kana wara albahari suna bayan kogi sun tsallaka fa kala usa inna isa alayhi salam sai annabi isa ya ce masa as'aluka billazi jawaza albahara ina roƙonka da wanda ya tsallakar da mu wannan kogin bila safinatin ba ta da mun shiga jirgin ruwa ba man akalar ragiha wa ya ci wannan gurasan guda ɗaya kada ya ci ladari ban sani ba in ji almajirin suma washa sai suka tafi ila an jalasa ta ta shigarati suka zauna a ƙarƙashin bishiya amma rabbi ma ga zaratu sai barewa ta zo za ta wuce ana da hannabi isa alaihi salatu wasalam sai annabi isa ya kira barewa da ta zo ta amara hu bi zariha sai annabi isa ya sa shi almajirin ya yanka barewar ya yanka washan waha ya soya a akala ne na suka ci wa ba da an akala bayan sun ci kalar annabi isa alaihissalam sai annabi isa ce ni hayyar ta sha raye fasa ta hayyar ta zuru ilayhima sai ta tashi a raye tana kallon su bayan sun ci fa qala lahu nabiyyu sai annabi isa ya ce billazi fa'alana haza man akala ragif ina roƙonka da wanda ya wanda ko wanda ya mana wannan waye ya ci wannan gurasa qala la la da ya ce ban sani ba famasha sai suka sake tafiya hatta wasu la ila mahallin sai suka je wani guri fa wajala salatu ajzafun min az-zahabi sai suka tarin zinari tari ɗaya nan tari ɗaya nan tari ɗaya nan nawa kenan uku fasa alau talmiz sai almajirin ya tambaya nabi isa haza zahabu liman wannan zinarin nawa ne ala sayyidina isa alayhi salam sai annabi isa ya ce wahidun li ɗaya nawa ne wa wahidun laka ɗaya naka ne wa salisun liman akalar ragifa na hukun kuma ga wanda ya ci wannan gurasa faƙala ya ce jin hakika shi ana kan su ta ga son zuciya ko shawar nan ne fa ake so ana son a nuna maka illa ne bayan zuciya jin hakika shi ana kan su faƙala sai na isa alayhi salam sai annabi isa ya ce sa'altuka marratayn na tambaye ka sau biyu wa qulta la tadri kace baka sani ba wala anta qulu anta akalta yanzu kuma kace kai kaci idan fa qulna fi to ka hada da rabona da rabon kankare lama lama arada safar abin tambaye an yi safir ma abu to sai ce to mu tafi sai ta ma'ana samu biyan bukatar shi ya samu duniya sai ce ba zai ce ba da ya ta haifar da zabi ya in ya tafi kuma ya zai da dinarin nan da zai kwashe koma gida kira wa ba da zahabin nabi isa ya nabi isa ya tafiya bashi ya a ta salasatu na fari sai ga waɗansu mutane uku su ba sun zo ba sa a duhun zahaba liman sai suka ce wannan dinarin nawa ne kalali ya ce nawa ne fa kasa luhu sai suka kashe shi wa kasa mun zahaba li kulli wahidin minhum juz'an je kai ka dauki daya kai ma ka dauki daya kai ma ka dauki daya magana ta kare kenan ko eh lama asabu lamma asabahum al-ju' su kuma sai wata da ta dame su sai suka arsalu wahidan minhum liyashtari lam mutama sai suka ce eh je sai musu abinci wata faka isnani ya je siyo abinci sai jin suka sai suka yi shawara idza raja'a almarsulu na katilu yana dawa sai mu kashe shi wanda kasim bi nasibi kuma sai mu raba dayan nan sai ka kara neman kara bainama huwa aqilun bainama huwa bainama huwa aqilun hatta shari'a suma ja'ala summan fi ta'ani wani ya tu idza akala shi kuma wannan da ya tafi shi kuma zai tunane shi to bari ya cina shi daga nan sai ya zuba guba in sun je sai shi su ma an suka mutu sai tare nasu suna sun yi nufin su kashe shi ma ya mutum ya taba shawara ga yadda zai yawwa wanda ya ce za a kala wa mata ya kuzu min sibima lamma raja annabi isa annabi isa alaihi salatu wassalam da ya dawo waje da arba'a nafarin masu sai sanar suka su su mutu dinarin yana wa kana sayyidina isa alaihi salatu wassalam rafiqan akhar annabi isa ya dawo da wani kuma wanda ke tafiya tare da shi fasa ala rafiqahu sai ya tambaye hal arabta sababin mautu ha'ula'i annabi isa ce ka san dalilin da wajen suka mutu kala la fa aka la wani hikayata da fa aka la wani hikayata sai ba shi hikaya min awwaliha ila akhiriha yanda abin ya faru fa qala sayyidina isa alayhi salatu wassalam sai annabi ta ce man kanat ad-dunya ham himmatuhu fala tufariqu illa idza alakatu duk wanda duniya ne ma neman ta ba za ta rabu da shi ba zai ta halaka shi wannan wanda za mu tsaya ce sai gobe insha Allah